اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاهد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الألف مقصورة
ألا يا رسول الله يا أوثق القرى ويا مظلم الأكوان يا سيد الورى
بسرك بسرك يا سر الإله ونوره وجاهك يا ياسين أحمد مصطفى جزاك إله الأرض يا خير مرسل وسيلته الأولياء وأنت بها أولى دعوت بك المولى العلي جل شانه لكي يكشف البلوى ويذهب للبغيا هدى وجدا أمرا ونهيا ورحمة وآبية الدارين دنيا مع الأخرى ويعلو بي التوحيد والسنة التي أفاها اتباع الرجال بالجهل والنجوى قال مولانا وشيخنا أمدنا ومشرنا إلى الله يريد أن يختم هذا الباب الكبير من أوسق القرى في مدينة سيد الوراء صلى الله عليه وسلم يتي ألا نعم يا رسول الله يا منزل الله يا أوثق الأراء يا مفي إنغنش إجيا ويا مصطفى الأكواني يا شغبان زاقكم كسنتتن الله كبادا يا سيد الوراء يا شغبان سالك كبادا بسرك سبور سرك يا سر الإله يا سر لنا أبنجي ونوره يا أسكن لنا أبنجي وجاهك سبودا الفرمك يا ياسين يا بسنا ياسين Ahmadu ya mai suna Ahmadu Mustafa ya mai suna Mustafa jazaka ilahul arshi ubangijin al'arshi ya saka maka da alkhairi ya khairal mursalin ya biyayyen manzanni wasilatahu al-uzma uliya wanda yake wasila ne ta Allah wanda take madaukakiya wanda kake cewa za a ba wani mutum ina tsammanin ni ne kai ne mana ya rasulullahi wa anta biha aula kai ne mafi cancanta biha da ita da'autu bikal maula na roki ubangiji saboda darajarka al'ali jalla sha'anuhu wanda yake madaukaki wanda sha'anin sa ya daukaka likai yukshifal balwa dan ya dauke mana dukkan bala'i gabaki daya na duniya wayutihifal wayutihifal lil bughiya dan kuma ya bani dukkan bukatata wanda nake nema a gurin Allah hudan shiriya wajadan da baiwa amran umarni da kyawun aiki na hayan hani da mummunan aiki wa rahmatan da rahama wa hafiyatan da lafiya wa afiyatar dare ne da lafiyar duniya da lahira duniyan akan duniya ko menene in same shi cikin lafiya ma al'ukura a lahira ma ko menene same shi daidai waya alubiyar tauhidu kuma tauhidin la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi ya ɗaukaka da ni والسنة التي أفاها ارتفاع الجهل da sunnan nan tawa wadda ainihin ɗaukakar jahilci ya shafe ta filjari a fili wannan juwa da na juwa al'asha da mun ita zalimu ya kudun nasa a jihalu talibin wa faɗi balaga sailu zuba afmatil balwa zalimun wani kafirin shugaba ne aka yi shi can john kennedy na amerika shine john kennedy a 1960 aka yi shi ya ƙudun nasu ke nema ya ja mutane a jihalu ɗalibin bayan shi ƙungurmin jahili ne bai san komai cikin ɗan adam ba ma balle aikin allah faƙar ballaga sayirin zuba ya allah haƙiƙa ruwan musibar ta kai tsoro ruwa amma dilbalwa abin da ya fito da shi ga duniyar musulunci ya game duniya fa ya Allah ka dauke man dauki gare shi muhazzin tulima alqawar rabbiya kashifu jami'a qurubi wa tirabal hudal a'la halintu ina bakin ciki lima alqada abinda nake gani a wannan zamani nasa wa rabbi kashifun jami'a qulubi to amma na san ubangiji na me ka me yaye dukkan bakan ciki ne na wannan lokaci wa bi tirabal huda da kuma bakunta ta shari'a wato addinin musulunci ya zama kaman bako a gurin al'alawata wanda suke madaukakiya
دميت لدرك للتدارك ليتني أرى راية الإسلام تعلو على الأولياء yace damitu ina tsammani lidarki lidarki saboda riska ta littadaruki wato izuwa riskar abin da ya tsere na mazaje wanda ba su kammala shi ba laita ni a rayatar islami ina ma ni in ga tutar musulunci in ta'alu tana ɗaukaki a sama alal uliya a bisa dukan wasu stoci tana fal fal fal fal la ilaha illallah muhammadu rasulullahi يقين بأن المصطفى قال صادقا لا يدرك إذا خير صعب على المسلم yaƙina ina da yaƙini insha Allah ai za a yi mana haka bi annal mustafa cewa shi abin zabi ƙa- wato ƙala ya faɗa ƙa- sadikan yana mai gaskiya la yudriku isa khairu sahabin lalle wato annabi isa zai zo ya tadda musulmi na ƙwarai waɗanda suke kan faira zai zai- zai riski mutanen annabi muhammadu cikin sahabbai insha Allah ladal musula akan addini كما كل من هذا الهنيفة دونه بأن يشبه القرن المزكى ففي بشرى kafa ya ishe wa kulla man halil haribati dinuhu wanda di ya zama wannan addinin ba ne ba ne fi ya zama shine addinin sa wallahi ya, ya samu daraja ya samu isuwa bi an yushbi al qarna cewa wannan karni na karshe wanda annabi Isa zai zo yayi kama da al qarna karni al muzakka wanda yake tsarkakakke fati bushra wannan bushara ce zuwa gare mu لئن بدأ الإسلام في دور غربة أسانا نرى أمرا يجيب له المحيا yace bushara ko ita ce la in bada da islam fi dauri gurbatin hakika musulunci ya fara ba ko ba shi da wani mai taimaka masa hasana to mu ma a zamanin mu zamu ga nara amran zamu ga al'amari ya dibu lahul mahaya wanda fusa ku za su yi daɗi da su ma'ana yana nuni zuwa hadisin nan ko bada al-islam gariban wa sai'udu gariban duba lil ghuraba e duba wato ba farin ciki ya tabbata ga waɗanda suke baki wanda addini yake tak- ake takura musu addini za su samu farin ciki متى جاء دين الحق أصبح دامغا فعاد غريبا وفي الأدوة القصوى yace mat- mata ja addinul haqqi ko yaushe aka ce addinin musulunci ya dawo sabo asbaha damigan zai waye gari yana mai radan tsare dukkan wani addini ba addinin musulunci ba fa da gariban shi ko sai gashi ya zama bakon kuma wa huwa fil udwatil uswa shi yana gaba wanda take mafi nisa نسائل رب جل عزة ديننا ويدمغ أيضا جارة آخر الدنيا nusa'ilu rabban muna roƙon ubangiji jalla izzata dinina wa- buwayar wannan addini namu Allah ya ɗaukaka shi Amin.
waye dimagu kuma muna roƙon Allah ya ratsantsane ayyukan kuma wato ainihin ya ratsantsane dukkanin abin da ba gaskiya ba ya wa fil- fi akhir duniya a cikin ƙarshen duniya الصلاة والتسليم عليه أربها سريعا بداية المزلفة سند الأقوى salatun salati wa taslimun da gaisuwa tabbata alayhi a gare shi arabiha sari'an eh, in gani da wannan salatin in ga sa- sa- sanadal aqwa wato sanadin nan ya faru musulunci ya samu g- gagaruman manyan malamai waɗanda za su ɗau- rika ɗaukaka shi suna tura shi zuwa gaba insha Allah bijahil Mustafa saboda alfarman Mustafa abin zaɓi عليه صلاة من سناء أربها جميع الذي أهوى على وفق ما أهوى salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi min sana'a daga haskenta arabi ya jami jami allazi ahwa in ga duk abin da nake kauna nake so in ga ya tabbata yawwa ala wafiqi ma ahwa burbushin yadda nake san sa فمن بتوليك السلام إلى النقاء ويا جسم ما أبنا ويا دم ما أجرى faman li wa zai lamunce mu bi tabligi salami da isar da gaisuwa ilan naka zuwa gurin shakata wannan na manzo Allah da nana Aisha No.
wa ya jismu wannan jiki nawa ma arna mama kirame wasa da motsi wasa wa ya damu ma ya wannan hawaye nawa ma ajira mamakin gudanarsa da fararsa دمنت له سرد المدائي راجيا بولا سنائي والزيادة والحسنى sai ya ce zamzamintu lahu na lamunce gare shi saddal mada'i jerin zaibanni gare shi rajiyan ina mai kauna kabula sana'i wato yabo na ya zama kam- abin karbuwa a wurin Allah wanzu ya adata da irin daɗin nan da ake samu na ganin sanin Allah wal husna da aljanna kanta كلامي وأنقاسي ودرسي ولقلقي تهين لأمداهي هنيني إلى اللقيا ce ilami alƙalamana wa amfasi da numfasaina da wadirshi da tawadata da takaddata wa naqlaqi da harshena dukkan waɗannan tahinnu suna bege li amdahi hanini suna bege ga yabannina da bege na ilal luqya zuwa saduwa da manzon Allah إن رجوت من الممدوح فوزي بالتي تكاثر عنها المادون ولا قروى shai ya ce rajautu ina kauna min almamdu'i daga wanda ake yabansa sallallahu alaihi wasallam fawziya ina neman rabo na gurin manzon Allah Sallallahu alaihi billaji ta kasar an almadihuna gwargwadon yanda ma- ma- ma- mawaka suka kasa to ni kuma na wuce su wala garwa ba mamaki manzon Allah ya mun haka سلام على الهادي ببدء ومختم سلام على المختار كلما ولا شروى salamun salamun aminci ya tabbata alal hadi a bisa mai shiryarwa bi bad'in a farkon farawa wa maktamin da cikawa salamun wata gaisuwa da ta musamman ta tabbata ala kai alal mukutari a bisa abin zabi idiman tun ba wuri wala sharwa babu mamaki تيمم قلبنا وأمد زائنا وجزمي مع الأجسام أجدر بما ألقى ta yammama kalbi zuciyata ta horu nawa ahmada gurin kwat- katarnin ahmadu sallallahu alaihi wasallam za'inan ina mai tafiya zuwa gare shi waje sun yi ma'albi a jisami amma jikina da jikin irin mutane ne ina cikin su da abin da suke yi ana yi da ni amma ni kuma bana nan na can na ta gurin mustafa sallallahu alaihi wasallam a shidid ya ce ka ka- ka tsananta bima alka da abin da nake gamuwa da shi na masoyi ga na a gurin cikin mutane amma ina tare da manzo Allah ina gamuwa da shi ثنائي عليه قوت قلبي فإنني حياتي على التهيام والشوق والذكرى sai ya ce sana'i kaga yabo na alayhi ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam utu qalbi wanda yake shine wato abincin nan na zuciyata fa innani hayati cewa ni tsawon rayuwata alatta hayami ba zan kushe ba ina mai imuwa cikin manzo Allah wa shauki da shauki wa zikira da tuntunin manzo Allah خليل سوى من هبني لوداده جباني دارا فشجي إلى الأشقى halilun wai a ce ga wani bada'i ina da shi ni ni a ce ina da wani bada'i siwa man habbani li widadihi bayan wanda yake so na saboda san annabi ni duk wanda yake so na ba dan yan ina son manzon Allah ba a ni wannan ba ba masoyi bane jafani ya mun wuta ya ki ni baya kaunata jiharan ya ki ni a fili bashaqiyu to shi matsiyaci ilal ashqa a haɗa shi da matsiyata can ya je ya tafi ya ta garar masa ذكرت الذي من ذكره وودادي سباني وقتي والمدينة والفتح shehu ya ce zakartun lazi min zikirihi wa widadihi na ambaci wanda saboda ambatansa da kuma soyayya gare shi safaliya wakati lokaci na ya zama tsarkakakke wal madinatu madina ma ta zama tsarkakakkiya wal madaha da kwarurukan maka suka zama masu tsarki ظلام وداد غيره بمحمد عليه صلاة آخر الدهر لم تمها Allahu akbar yace widadu widadun soyayya gairu hubbi Muhammadin in dai ba soyayyar Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kowace irin soyayya ce zalamun wannan duhu ce kawai ba wani alheri a cikin ta to alaihi salatu llahi Allah ya salati a gare shi akhirat dari akhirat dari har zuwa ƙarshen zamani lam tumha wannan salatin kada a shafe ta الغرام إلى غير الأمين سفاهة عليه صلاة كل وقت بها نهيا garamu a ce wai ana yin bege ila gairil amini ba kwatan kwacin manza Allah ba wannan begen safahatun wannan wauta ce wawancin banza ne Na'am.
sai kana begen wani abu ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu to amince ya tabbata a gare shi kullu waqtin dukan lokaci biyana haya da wannan salati ne muke rayuwa اتباعي صلاتي مع سلامك لهما عليه وعذابهم الدولة الكبرى shifa'i kaga waraka ta salati ma'a salami yawaita salati na da gaisuwa ta wajen manzo Allah kilahuma waɗannan su duka biyu alaihi alaihi akansa wa ashabi da sahabbansa kuma daulatul kubra sune daula wadda take mafi girma wadda ba taɓa yin irin ta ba a duniya نعم انتهى انتهى ونني قال انتهى أوسق القرى في مده سيد الوراء صلى الله عليه وسلم ويليه الديوان الخامس شفاء الأسقام في مده خير الأنام صلى الله عليه وسلم وله ثلاثمائة وخمس وسبعون بيتا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله فقدره ومقداره العظيم حرف الحمزة
أما لي سر هل بين أجائي سناتي حبيب الله عين الصفاء خير بها وخير بزينب وتذكره عندي على الزجزاء خير بما إن دولة فند ولي وله به بعين فناء إذا انصرف الوارون أنت ابن جزتي فقيت به آيان يوم لقائي إذا أتد الخفاة في القبر إنني لذكر رسول الله وقت الزواج أنست في وادي فقالي جبل عن الغاليات الفيل وزن غفاء إذا جمعوا الأموال وابتخروا بها فمغري ومالي وبذيل الملاء إذا مكروا مكرا وبيت بديره وإن مرضوا يعلو ففيه شفاء عليه صلاة الله ثم سلامه ليربي رسول الله كل الفتاة عليه صلاة الله ثم سلامه أقول بحشر ساعة في الانتفاع عليه صلاة الله ثم سلامه أنا أهل يذكرا كمال الرباع آمين.
عليه صلاة الله ثم سلامه ويقضي رسول الله على البلاء آمين.
عليه صلاة الله ثم سلامه ينال المحب الدار كل مناد عليه صلاة الله ثم سلامه قديرك يا روح كل آل علاه آمين.
عليه صلاة الله ثم سلامه وأنوار أتابع أنان السماء عليه صلاة
عليه وسلم مم.
أبالي سر هل بين هشائي تناسي حبيب الله عين السفاء
wannan diwani نعم wato muna yara a nan zawiya tsohon masallaci na da shehu shehu malam muhtari da kafin a haɗa diwani ana aikowa ne daga gidan shehu malam tijjani warka warka warka warka duk sabon diwanin da ya zo sai sai a aiko shi shi alaramma sai ya zama ya koya wa duk samarin da suke wannan gurin sannan shi kuma ya yi kokari ya haddace shi Allah da shi da malam kasim shi malam kasim yana nan sauran shanu a nan yake rerawa baya bacci har gari ya waye shi ma alaramma a nan masallacin yake rera a baliya sirrin halla bai na sha'i radiyallahu anhu haka yake rera shi a nan masallacin da shi da sauran duka mazajen diwani a wannan lokacin ba wanda muka sani mazajen diwani sai su bi kawai alaramma da shi da malam kasim malam kasim har zaucewa yayi ina ta gamuwa da rauhanai yana ta hauka saboda albarkacin diwani yana hira da su sai zo ya dame mu da hira da yana magana da aljanu mu ba maganin su shi yana ganin su radiyallahu anhu Allah ya saka musu da alkhairi to shine wannan mm qala maulana wa shaykhuna wa imamuna wa mumidduna ila Allah shaykh ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu yace aba abali sirrun sirrun wani sirri halla wanda ya sauka baina hasha'i tsatsakin tsatsakin kayan ciki na da hanjaye na abali tanasi habibillahi ya hana ni in manta da masoyin Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu ainihin safa'i wanda shine ainihin tsarkaka gaba daya أهم ذي إمام غيري بزينب وتذكره إني على زجزائي Shehu Ibrahim ya ce ahimu bihi ni ina dimuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ha maghairi bi Zainabin in wani yana can yana dimuwa da wasu mata har da mai sunan Zainab a ciki to ni ina dimuwa da manzon Allah ne wa tazkaruhu tintintinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aladdu ghiza'in shine mafi dadin abinci indi a guri na أهم ذي ما دون تقلج ولي وله به بؤيد فلائي ahimu bihi ma ishtu wallahi tallahi zan dawwama ina dimuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matakar rayuwata duna tagannujin ba tare da rangwada ko kuma kwarkwasa ba yawa ba tare da su ba kawai zan yi ne saboda Allah saboda manzon Allah wali walahu buaida fana'in sannan da ni da shi mutattar tare da ni da shi fihi a cikin sa إذا انصرف الوارون عن ابن جثتي بقيت به آيات يوم لقائي to kun ji fa tun wannan lokacin har ya samu lamana ya samu ya samu lamana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan sarafal waruna idan aka ce masu binne na makabarta suka tafi an tafi ni jussati suka binne wannan wannan jiki mai albarka nawa baqitu bihi sai kuma na wanzuni sai mu kama hira da masoyi kuma a haya sai in yi wata sabuwar rayuwa tare da shi yawmi liqa'i har izuwa ranar gamuwa ita ce ranar kiyama Allah kai mana haka saboda albarkar shi Ibrahim shi yanzu yana sai yana fama da haka Allah kai mana haka آمين إذا أبد الأبد بالقبر إنني بذيل رسول الله وقت سوائي idza abada al-ubadu idan masu tsananin ibada suka zama suna yin ibada fil kabri a cikin kabari to innani bi zikri rasulillahi ni zan zauna ina ta ambatan manzo Allah ne wakata sawa'i lokacin da za a shigar da ni ciki ainihin kabari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai zama tare da ni mun faɗi waccan hikaya ta sayyida baraka ko wadda wadda ta wadda ta an zo ana binne shehu lokacin da aka shigar da shi cikin kabarinsa sai ta kasa yin ruju da shi ya karɓi manzo Allah cikin kabarin sallallahu alaihi wasallam sai aka ga tana dariya sai aka ce mata me yasa take dariya sai ta ce dan me ba zan yi dariya ba babana na ga Muhammadu Rasulullahi ya karɓe shi manzo Allah ya karɓe shi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sa shi a kabari saboda haka nake dariya wannan hikayar ana faɗanta a ko ina lokacin bayan rasuwar shehu to lokacin da muka je kaula eh, tare da fatihiyya a lokacin da muke jagorancin fatihiyya to da su ma har da malam malam sa'adu mun tambaye ta ta tabbayar mana ta ba mu amsar wannan magana tana murmushi tana dariya ta ce haka aka yi haka aka yi haka Allah ya tabbatar wa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda haka Allah ya ji kanta ita ma Allah ya gafarta mata amin da san da aka ibn nakan ce mutun ya hawo jirgin sama ya je tambaye ta nan da nan to amma ita ma ta rasu Allah ya ji kansu Allah ya saka musu da khairi amin أنلت به وهدي كفاني جماله أن الغانيات اللذيذ وسط خفائي أنست به نينا تيبك واتان به دمان زالا وهديني كأي كفاني جماله كاو من زالا يأشين أشكين كبرينا أن الغانيات اللذيذ abusa ƴan mata na hurul ini na gidan aljanna farare wasu da khifa'i waɗanda suke tsakin ita wannan shema ta wata gidan aljanna idza jama'u al-amwala wa ibtaqaru biha wa faqari wa mali hubain malai to an an gama da jannatul qusur an dawo kuma an dawo jannat jannatul dunya za a za a ci magana magana zai ci gaba da magana akan halayen duniya kuma yanda yake a wajen manzon Allah idan jama'ul amwala idan mutanen duniya suka tattara dukiya gaba daya wa fataharu biha suka yi alfahari da da ita fa fahari ni alfahari na wa mali dukiyata hubbu zaini mala'i shine soyayyar wato shugaban dukkan al'ummar duniya idza makaru makaran kubitu bi dhikrihi wa in maradun yaru fa bi shubai shi yace idza makaru makaran idan makiyana suka yi makircin makirci kufitu bi zikiri isi a ishe makircin su da shagala ta da ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in maradun ya aro in wata rashin lafiya ce kuma ta bijiro mun fa fihi shifa'i sai in koma wajen manzo Allah sai waraka ta ta zo alaihi salatu llahi thumma salamuhu lirda rasulillahi kullu sana'i salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liyurdi rasulallahi kullu sana'i dukkan yabanni na siyaddadadi siyaddadani a wajen rasulullahi manzan Allah alayhi salatullahi thumma salamuhu akunu bi ajlika tadillil liwa'i salatan Allah da amintan Allah sabbata kaman Allah sallallahu alaihi wasallam akunu ta tadillil liwa'i in kasance ranar alkiyama karkashin inuwan nan ta tutar manzan Allah ya shirin a taron alkiyama alaihi zalatun layu zumba salamu ana lula da lokura kamalar rizai salatun Allah da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana lu kamalar riza in samu cikakkiyar da Allah ladal ukura a ranar alkiyama alaihi zalatun layu zumba salamuhu ويا كبير رسول الله على الفداء صلاة الله دعمة الله استبتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من ذا الله يكفي يعيشي من أهل البزاء متانا بنزات إن نو يعيشي من شر سوء عليه صلاة الله ثم سلامه ينال مهب الدار كل منادي صلاة الله دعمة الله استبتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم muhibbi duk wani masoyina a ko'ina yake a bayan ƙasa yana lukulla muna'in Allah ya biya masa burinsa Allah ya biya masa bukatarsa Allah ka ji ashin da shehu ya roƙon mana Allah ka tabbatar mana da burukanmu abu burukanmu ba abin da ya fi damun irin rashin kuɗi na yin mu'amalar rayuwa ta yau da gobe Allah ka yi mana haka ka ba mu wannan burin ka tabbatar mana da haka addara tsawon zamani alayhi salatu lillahi thumma salamuhu qadimu ka yalu kull al alai salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qadimuka wannan babban hadimin naka ya alu ya daukaka ya ɗaukaka kulla ali ala'in duk wasu masu ɗaukaka ya ɗaukaka a burbushinsu Allah kuma ya masa haka ɗin alayhi salatu lillahi thumma salamu wa anwaru atalu anana samai salatan Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa anwaruha hasa sakinta ta'alu tana ɗaukaka anana sama'i burbushin sasannin sama عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وصحبه ثم آل آبائي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbansa summa ali aba'in sannan alun bargo sune sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da sayyidatuna Fatima da sayyidina Hassan da sayyidina Husaini da sayyidi Ali karramallahu wajhahu آمين amin harful bai بريت من الإجراج والجج والعجب بحب رسول الله بالهود والقلوب فلمت من الأغراب أخلصت وجهتي لربي وعني زاد بيني وحلفتي وأملأ خير الخلق خادم بابه ويذكره نوره وسري كذا قلبي كفاني كوني جاهل الباب خادما بهمة خير الخلق باركني أيدي فباب وأستاذ أنيل كرامة بمديك يا مأمون في الشعر والغيب وإني أبي أثر الجهالة والهوى لما أدعو في حالة البذل والكذب يبرد عني كل قلب وحزن بجائزة عن عاتها ينزني لبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تهدينا إلى الذكر والود عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكر إلى المختار يا خادم الهدي عليه صلاة الله ثم سلامه يخير آلي ثم نفسي فلا تربي عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكر سعي والمهيمن في يربي عليه صلاة الله ثم سلامه ويسقيني المحمود بالمنهج العجبي amin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نرقى مع اليمن والحسب amin عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم إنا برحمته عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأولاد والآل والصحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بريت من الإشراك والشك والكذب بيوف رسول الله بالبود والقرب قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومحبنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يجي إنا قايا ومتانا الدنيا نيفا بريئتو ناكبت من الإشراك دين شرك باني الشرك أتكين الأمرين والشك بابو كنتو تكين الأمرين والأجب باني دجيجي جكي تكين الأمرين تنمى ذا الله يا مماغنسو بحب رسول الله saboda soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil budi a nesa nake ne wal qurbi ko a kusa nake سلمت من الأغراب أخلصت وجهتي لربي وأني زال غيني مع الهجب shehu yace salamtu na kubuta anil aghrabi daga dukkan wani bukatun duniya gaba daya akhlastu wijhati na tsarkake fuskanta ta zuwa ga manzon Allah ko zuwa ga rabbi ko ubangiji na wa anni zal anni ma'al hujbi sai gashi wannan ya gushe kai bi kai da kai ni ko Na'am.
yawa zala gaini sai ga hijabai na gaba ɗaya sun gushe ba duhu a cikin zuciyata ma'al hujubi tare da tsari iri daban-daban duk aka kusa aka nesantar da su ga birana وأمده خير الخلق خادم بابه ويذكره روحي وسري كذا قلبي ko amdau sai gani amdau ina ambatan ina yabo ga khairal khalqi biyayyan halitta gaba daya gaba daya sallallahu alaihi wasallam Na'am.
khadima babihi khadimin kofar Allah wa yazkuruhu ruhi ga ruhi na ma yana ambato ga manzo Allah wa sirri haka nan wato sirri na ma yana ambato ga manzon Allah kaza kalbi zuciya ta rama tana ambato ga manzon Allah كفاني كوني شاعر الباب خادما بخدمة غير الخلق باركني أيدي shi yace kafani ya kauni sha'iran wato kasancewa sha'iri na manzon Allah wallahi ya ishe ni ni alhamdulillah ko sha'irar babi wato wato san- san kiran kofar manzon Allah khadiman kuma khadimin madarar manzon Allah bi khidmati khairil khalqi kaga da da wannan hidima tawa da nake tawa manzon Allah faraqani aibi duk wani abu da ake ce masa aibu sai ya rabu- ya rabu da ni gaba daya فكم وحسن أولي لا كرامة بمالك يا مامون بالجهل والكيف ya fa ka'abun kaga ka'abu wato ka'ab bin zuhairi ka gan shi nan wanda ya yabo ga manzo Allah kafir kafirta ma yayi amma da ya lallabo yayi kalmar shahada ya yabo ga manzo Allah har manzo Allah ya ji dadi ya cikin yaban nan ya fitar da wato alkabbasa ya rataya wa ka'ab bin- bin zuhairi wannan abu ne wanda yake mai kyawu wa hasanun haka hasanu shi ma waɗannan guda biyun unila karamatan an ba su karamci shi ma shi Hassan cewa aka yi shi ta shi kaje ka ije mun akan makiya ije mun ije mun akan sharrin makiya manzo Allah ya da Hassan ya je ya ya dawo sai manzo Allah ya ce masa la fadda fuka wa ruhul qudus maka wa ayyadaka wa ayyadaka ruhul qudus kalmomi ne daban-daban akai ta gaya masa wannan an bashi riga wannan kuma an bashi yabo eh, wato na magana kyakkyawa duk an ba su nabi marhika saboda yabo gare ka ya mamunu ya mai suna mamunu fil jahri wal ghaibi an yi wannan a fili an yi wannan a koya ma وإني في أثر الجهالة والهوى لما أدعو في حالة البسل والكرب shai ya ce wai ni ni a yanzu fi asirin jahalati na tabbata cikin wani zamani na jahilci walawa da, da san zuciya ba a san ilimi ba a san Allah ba a san manzan Allah zamanin da na bayyana a cikin sa kenan lamari uhu kaga amma shi ne yabansa shi Ibrahim shi a wannan zamanin fi halatil basdi yana cikin basadi wani lokacin wal karbi wani lokacin kuma yana cikin bakin ciki abin yana zo masa Na'am.
yana zo masa kala-kala wani lokacin abin ya zo masa da daɗi wani lokacin abin ya zo masa da ɗaci Mm.
يبرج عني كل كرب وأنسني بجائزة عن حدا ينسني لبي shehu ya ce yubar rijo an ni kulla karbin sai ga shi a irin wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaye min dukkan bakin ciki wa anzani sai ga ni ina juyawa bi jaizatin da kyauta an addiya yansani lubbi wanda allubi zuciyata yansani zai gaji har ya juya a wajen lissafa irin baiwar da manzo Allah ya bani عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce turqina sai ta hawawar da mu ila zikiri zuwa ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hubbi zuwa soyayyar manzon Allah Allah kai mana haka عليه صلاة الله نعم.
ita ce shine baitin ma baitul qasidi shi ake so a rika karantawa in ana karanta diwani to yanzu ya kamata mu karanta shi sau biyar domin Allah ya bamu wannan sirri daga manzo Allah daga Shehu Ibrahim mu karanta shi sau biyar عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكر للمختار يا خادمي في salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuru lil mukhtaru abin ambato abin zabi yayi ta ambato na sallallahu alaihi wasallam ya rika cewa ya hadimi ya hadimina ya hibbi ya masoyi na koyaushe ya rika gaya min haka alaihi salatu lahi summa salamu yutahiru ali summa nasli kala turbi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yutahiru ali wannan salati su tsarkake mun iyali na summa nasli sannan nasaba ta ta dangane na kaza turbi haka nan gurin da za a binne ni wannan salati ta tsarkake ta alaihi salatu la yazumma salamu wa ya yuqulu sa'i wal mu'min li rubi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashkuru sa'i ita wannan salati tare da manzo Allah su gode wa ainihin aiki na sa'i aiki na wal mu'minu ubangiji mai suna muhaiminu yurbi shi kuma ya karɓi ayyuka ni gare ni kowanne gaba ɗaya alaihi salatun lahi zumma salamuhu wa ya ziki ni almamu dubil manhalil azbi alaihi salatin allah da amincin allah su tabbata kamar zan allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ziki ni almamudu wato mahmudu abin zaɓi abin so ko abin yabo ya shayar da ni bilmanhalil hasbi mashayan nan mai daɗi gare-gare wadda babu ɗaci alaihi salatun layi zumma salamuhu salatan biya na buka ma'aliyum wal hizbi salatan Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce na buka mu wanzu biha da ita ma'aliyumni tare da dukkanin albarka والخصبي لكما وتكاكامي كو وابن شكلا كلا عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم للناصر الربي صلاة الله لأمن الله ثبتك من زن الله صلى الله عليه وسلم من العبد لقوانا ببنباهم الله لي إبراهيم نسونا إبراهيم إنيس للناصر الربي zuwa mai taimakon ubangiji shine manzon Allah alaihi salatu llahi thumma salamu ma'al ahli wal aulad wal ahli washabi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al ahli tare da ahlinsa wal auladi da 'ya'yansa wal ali da alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasahabi da sahabbansa gaba daya Allah kana lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وملاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين